الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور كافر ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم سادوا أولا يمكي نلهدي هدو دوات رمضان شكرا تدبو دقرين هدو دا أربعين دا هدو جرم منذ صلى الله عليه وسلم دقى مكة هو مدينة wanda kuma ya yi dace da ashirin da takwas manta ba ga watan uku shekara da dubu biyu da ashirin da uku miladiya to alhamdulillah Allah wa ƙungi subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa daga rahmansa da alkhairansa Allah muna roƙonsa duka ga ni'ima ta azumi Allah ya karbi azumin mu da ibadan mu baki daya a jiya ba mu samu zama ba saboda an yi mana rashi akwai kakar mu da Allah wani subhanahu wata'ala ya karbi ranta a jiya kuma a daidai lokacin da za mu fara tafsiri shine lokacin da za a yi jana'iza shine ba mu samu mun zama ba a jiya kenan Allah ya rahamce ta Allah ya kanta mu kuma idan ta mu ta dawo Allah ya cika mana da imani alhamdulillah muna cikin tafsirin surat Hud mun soma bayani akan kissa ta annabi Nuh alaihi salam mun tsaya a wajen faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala am yaquluna iftara قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون لا متاشي تبع آية 36 وتفهم الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ كما ويعلم أهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله ان uwa ban bushe ba muna tare da annabi nuh alaihi salam da al'ummarsa annabi nuh alaihi salam kamar da Allah ubangi subhanahu wataala ya karanta mana ya labarta mana wasu surori yayi ta fama da al'ummarsa ba wani irin tsaro na da'awa da kira da bai musu ba a can cikin suratu nuh Allah ta'ala yake labarta mana wanda annabi Nuh alaihi salam yake faɗa yake cewa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا هو ذلك الشيء كما رجع الله تبين لنا Nuhu alaihi salam yana ikrarin cewa yake cewa ya rabbi ya ubangiji na lalle ni kan na isar da sako kamar da ka umurce ni na kira mutane na al'umma ta dare da rana ban huta ba cikin dare ina kiransu cikin rana ina kiransu babu lokacin da na bari ya kure ko ya wuce da bai yi amfani da shi ba a wajen kiran al'ummata. Inni da auto ƙaune lailan wani hara, amma sai dai, tsirata da bayani da nake musu, da jan hankali da nake musu, baya ƙara musu illa nisantarwa sai da su yi nisa daga gare ni, su bujire man su ƙaryata ne. Bala da zai hum du'a'i illa firara. wa inni kullama da'awtuhum ni kuma ya ubangiji na duk lokacin da nayi amfani da daman na kira su to a maimakon su saurara su bani kunnuwa su ji abin da nake faɗa ni ina magana su kuma za su sanya yatsun su a cikin kunnen su ja'alu asabi'ahum fi adhanihim haka za su wuce kunnuwan su kuma ina ma da su tsaya haka wasan shauki ya bahu kuma za su jari ganin kurunansu su rufe kawunansu ga baki ɗaya ko gani na ma za su ce ba wa sarro wasu akbaru istikbara kuma za su ci gaba sun yage sun matsa a kan kafurci sun yi ta girman kai a hakan ma ya ubangiji na ni ban baddena ba na yi ta kiransu a a koye na yi kiransu a bayyane amma bai yi musu amfani ba nake da ku ji ku ji tsoron Allah ku yi istighfari ku tuba in kuka yi Allah ta'ala ga abin da zai yi muku ga abin da zai yi muku da dai duk wannan bayani da ya mutu bai musu amfani ba haka annabi alaihi salam yayi wannan ikrari ya fada wa ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma Allah ta'ala yana sane da halinsa to shine anan Allah wani ta'ala ke cewa wa uhiya ila ruhi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana aka yi wa annabi Nuhu alaihi salam wahayi wato waye masa wahayi Allah ubangiji ne yayi wa annabi Nuhu alaihi salam wahayi cewa lalle wanda ka samu daga cikin al'ummar ka suka musulunta din nan wannan da ya isa nan gaba ba za a samu ƙarin wani musulmai ba iya wanda ka same su dinnan su ne wanda su yi imani da kai annahu la yu'minu min qaumihi illa man qad amana saboda kada ma kai tsammani cewa wai wasu daga baya za su musulunta su bi ka a iya waɗannan da ka same su sune wanda suka bi ka dai da haka fala tabta is bima kanu yaf'alun kada ka samu kunci ka samu damuwa kada ka bata rai a game da aikin da za su yi ko kuma aikin da suke aikatawa wannan kada ya dame ka ya nuhu kwantar da hankalinka al'amari na Allah ne wanda Allah ya so masa shiriya zai shiryo wanda Allah kuma bai shiryar da shi ba ba yadda za ka yi kai ka shiryar da shi sai da haka ka kwantar da hankalinka kada ka samu damuwa izgini da suke maka da zagi da suke maka da matsi da suke maka duk wannan kai haƙuri in kai haƙuri za ka yi nasara haka Allah ta'ala yake ladabtar da annabi Nuh alaihi salam yake bayyana masa duk wani annabi manzo haka zai ta fama da kafirai haka zai ta fama da kafirai dole ne a matsa masa dole ne a munguna masa dole ne a bata masa a zazzage shi haka ma duk wani malami duk wani waliyin Allah Allah zai jarrabe shi kamar yadda ya jarrabe annabawa manzanni domin malamai al'ulama da waliyai su ne maganar annabawa abu da yake faruwa da annabawa to yana iya faruwa da malamai yana iya faruwa da waliyan Allah da dalilin haka lokacin da malami ko waliyan Allah an matsa masa an mazguna masa to yi haƙuri koyi da annabawa manzanni so ma an matsa musu so ma an mazguna musu fala tabta'is bima kanu yaf'alun ta ubangiji ta'ala ya ba shi umarni cewa wasma'il fulka bi a'yunina wa wahyina malaman suke cewa da Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya labarta wa annabi nuh alayhi salam ya ba ta labarin cewa ai nan gaba ba wanda zai yi imani da kai daga cikin mutanenka sai waɗannan da sun riga sun yi imani babu wani tsari iya wanda ka same su sun isa sauran gabaki daya wa'annan kangararro ne ba su da alkhairi a cikin su annabi nuh alayhi salam shi kansa ya jarraba wannan haka ya gani da idonsa shine ya fusata ya daga hannu ya roki Allah akan su akan cewa Allah ya halaka su gabaki daya inda haka ne ya zama su ba su da amfani a cikin suratul nur yake cewa qala rabbi لا تذر على الأرض من الكاف قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وجا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأوصلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكاف الكافرين ديارا النبي نوح عليه السلام sai ya daga hannu ya Allah kada ka bar kowa daga cikin kafirai kar ka bar musu komai ka rusa su ka hallaka su kar ma ka bar musu koda gida ɗaya a cikin duniya ya Allah innaka in tazarhum in har kai ka bar su sun rayu a duniya to waɗannan kafirai ne kuma wala yajidu illa fajiran kafara innaka in tazarhum yudillu ibadatik ya ubangiji na in har kawar su su ci gaba da zama a duniya za su bata sauran bayin da sauran halittunka kuma duk abin da za su sake hayayyafa a jikin su ba za su haifi ta kirke ba sai dai su haifi fajiri su haifi kafiri malama suka ce annabi nu alaihi salam tun lokacin da yake fama da iyayen yake kiransu zuwa imani su musulunta har ya ɗaya tsammanin daga waɗannan iyaye ya koma wajen ƴaƴansu yana kiran ƴaƴan nan ƴaƴan nan har su ma sun kai manzari sun girma sun tsofa su ma har ya ɗaya tsammani daga yesu ya koma ya sa rai a wajen jikokin tun daga uba zuwa ɗa zuwa jika duk yake ganin yayi ta fama da su ya goda su wala yalidu illa fajiran kafara malaman suka ce wani har zai dauki kansa ko je kansa ya zo da shi in ma bai san annabi nuhu zai zo da shi a gaban annabi nuhu ki kaga wannan wannan shine nuhu to ina jan kunnen ka karka kuskura kabisa wannan fatacce ne mabarnaki ne ya zo mana da barna a cikin gari haka baba zai bar wannan wasiya ga ɗansa kaka zai bar wannan wasiya ga jikarsa jikokin haka za su tashi da irin wannan wasiya an yi trailing nasu akan cewa wannan annabi kar abinsa wannan bawan Allah kar abinsa malamai suka ce hatta mace mai ciki tana ta bada wasiya tana gaya wa mutanenta in na haifu lafiya to ni na da mai kyau da zan haifa na sai da zai yi nasa a kai ya tsani wannan bawan Allah in kuma ajali na yayi rake wannan sanadiyan haifuwa na mutu to zan bar muku wasiya abin da zan haifa ku ja kunnen ta kada ya bi wannan mutumi kaji dai bala'i yadda annabi Nuhu alaihi salam sai ta fama da mutanensa shine da ya ɗaya da tsammani kuma Allah ubangiji subhanahu wataala ya labarta masa cewa annahu la yu'minu min qawmika illa man qad amana fala tamtis bima kanu ya'malun annabi mu alayhi salam ya daga hannu ya roki Allah Allah ya halaka su Allah wani subhanahu wata'ala ya karbi addu'arsa a cikin suratul qamar Allah ta yake babu labari cewa fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ya roƙi ubangiji suke cewa ya Allah na ya ubangiji na ni ka an ci garaba a kaina wa'annan sun fi ne yawa ga sunan sun haɗa kai a kaina ya Allah ka bani nasara shi ne anan Allah ta'ala yake ba ka umarni cewa wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina Allah ta'ala ya umarce shi da cewa ya roho ka sassaka jirgi da hannunka ka yi ta ka ƙera ta da hannunka ka tsatsaka ta ka zama jirgin ruwa kai ne ka zama to wanda ka yi ta da hannunka ka zama to kana yin wannan aiki a cikin kulawarmu a cikin kiyayewarmu da kuma cikin wahayinmu mu muka baka umarni sannan mu kuma za mu kiyaye ka mu za mu kula da kai za mu kare ka daga sharrin duk mai sharri saboda haka ka soma aiki ka fara tsatsaka wannan jirgin ka yi da har zuwa lokacin da za ka kare wasma in kunta bi a'yunina wa wahina bi a'yunina ma'ana kana yi ka yi ta a cikin gannanmu a cikin kulawarmu muna kula da kai muna kiyaye ka kuma ka yi ta da umarninku da wahayi wafani Allah ta'ala da annabi Musa alaihi salam wa tusna'a ala aini ya Musa ana renonka a cikin kulawa ta a cikin gani na a cikin kiyayewa ta ba abin da zai zo ya kame ka shi ma a nan Allah kada yake cewa annabi Musa alaihi salam kai wannan girgin ka saka ka kai da yadda Allah ta'ala ya umurce ka Allah yana kula da kai Allah zai kiyaye ka ba abin da zai faru da kai ba abin da zai same ka wasma'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tuqatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun malaman suka ce annabi mu alaihi salam sai ya tashi ya so masa tsaka wannan jirgin amma bai san yadda zai yi ta ba dan a rayuwarsa bai taba ganin jirgi ba jirgin ruwa balle yayi irinta kuma a wannan lokaci babu teku balle a samu masa a nema masa jirgi na ruwa amma mutum ya ga irinta yayi irinta to yaya zai shine mala'ika jibril ya soko masa yayi training nasa yake masa kayi da irin samfurin gadon bayan tsuntsu kaga yadda tsotso gadon bayan ta haka yake da tufa inda haka kai ta irin wannan sakuri irin wannan tsari kun ga abin da nake nufi kuma sai ya so mai yinka da katako na attach katako na attach bakin katako ne mai karfi wanda kasa ba ta cike shi irin katakon da da ana yin ban daki da shi ko ba shi da ganin sa ba kamar ko ya bace mashi ma a duniya ko kuma menene an san da katakon wannan irin wannan katakon na wannan baki katako da ana sa cikin wani ana bayan banɗaki da shi mai ƙarfi irin banɗaki na gargajiya wannan to irinsa ne na na kashi wanda ya yi da ita ya ƙera wannan ya sassa ka wannan jirgin malamu suka ce ya ci gaba yana aikin ƙera ta ta ɗauke shi shekara biyu a jere a wata riwaya shekara hudu a jere yana yin sa ya yi ta babba daidai gwargwado bayanta malaman suka ce ya kai zira'i ɗari uku faɗinta zira'i tamanin tsayinta a sama zira'i talatin ya yi ta ofsaya hawa guda uku na ƙasa ya yi wa namomin daji manya-manya masu afkawa irin su ƙura su zaki da makamantansu da su masu cutarwa to sunan aka bar su sakiya kuma ya barwa dabbobi da ba sa cutarwa da kuma irin dabbobi na gida sai saman kuma ya barwa mutane bani adam wanda suka yi imani da shi kaga injiniya Nuh alaihi salam kenan lokacin babu wani bature da aka yi ta a duniya da zai fara yi wannan abu annabin Allah Nuh alaihi salam shi ya fara wannan tsarin ma jirgin ruwa mai kyau ya yi ta da haka ne da ya kammala yin ta Allah wani subhanahu wata'ala sai ya umurce shi ya zazzaba wanda suke imani da shi da kuma daukawa daga cikin kowane bangare mutala guda biyu namiji da na mace ya sa a ciki kamar da za mu ƙara bayani cikin aya ta gaba shine faɗin Allah ta'ala wasma'il kulka bi a'yunina wa wahyina wa la tuqatibni fil ladina zalamu innahum mugraqun al-imam ibn kathir a cikin tafsirinsa ya kawo labari ƙissa kuma ya kawo sanadinta hanyoyi daban-daban kuma hanyoyi masu kyau riwaya daga zuwa ga annabi Isa alaihi salam a al-hawariyun ansar ashab mabiya annabi Isa alaihi salam suka tambayi annabi Isa suka ce da shi ya annabi Allah ko za ka raya mana ɗaya daga cikin mutanen da suka rayu a zamanin Nuhu suka kalla wannan suka ga wannan kore-koren da idonsu wannan jirgin da idonsu ko za ka kira mana ɗaya cikin wanda suka mutu a da ka raya shi ya zo ya ba mu labari ana da kyau kaga wata irin tambaya tsakanin annabi Nuhu alaihi salam zuwa annabi Isa alaihi salam dubun shekaru amma suka ce wai annabi Isa ya raya musu cikin wanda suka mutu a da a wancan lokaci kuma suka ga wannan kware-kware da idonsu ya ba su labari yadda kware-kwaren take to annabi isa alaihi salam cikin mu'jizozin da Allah ta'ala ya ba sa yuhyi al-mauta bi iznillah yana raya matattu da iznin Allah ta'ala wannan tambaya ko ana ganin ta kamar challenge ne kamar gagara koyo ne a wajen Allah ta'ala ba komai ba ta simple question sai Allah wani subhanahu wata'ala ya umurke shi annabi Isa alaihi salam sai ya dafa hannunsa a kasa sai ya diba wani kasa yake da su kun ga wannan kasa suke mun gani kun san kasan nan na menene suka ce Allahu alam yake to wannan kasa turbayan gawar wani da daga cikin ƴaƴan annabi Nuh alaihi salam wanda ya ga wannan jirgi da idonsa kuma ya rayu a wancan zamani sunansa Ka'ab ibn Ham ka'ab dan ham ham kuma dan annabi nuh alaihi salam kenan jika na annabi nuh alaihi salam yace wannan ga kasan wannan nasa kabarin sa sai ya tashi aje shi a kasa yake bawo Allah ka tashi mana sai ya tashi gashi nan mutum amma da ya tashi ya tashi cikin tsofa cikin kurkura ya tsufa kurmushi sai ke da shi ya ka me ke faruwa ai ina da labarin cewa lokacin da aka yi wannan abu aka dauke da kashi da shi wannan kore-kore tana karami ne kai akai ba jika ne na annabi nuh alaihi salam ba a lokacin kana karami ne amma na menene yanzu kuma ka tsofa ka hurhura menene ya same ka yake wallahi ya isa da naji kace da ni ka tashi daga mutuwarka sai na dauka kiyama ne ta tashi wallahi tsoron kiyama ne tsofar da ni yau mai ya jalo wildana shiba kenan ranar da zai mai da karami yaro ya zama tsoho kina ranar tashin kiyama yake wallahi da naji ka kira ni kake ka tashi daga mutuwarka wallahi na dauka israfil ne yake a tashi kiyama ta kashi shine tsoron kiyama ya tsofar da ni yake da shi to ba mu labarin yadda wannan jirgin take ba ka hawa kanta ba sai na kalle da na hawa kanta to shine ya bada labari irin yadda na karanta a baya an gane abin da nake nufi sai da shi a riwayansa ya ce Nuhu alaihi salam ya yi shekara ɗari yana yin ta. Shekara ɗari yana yin ta. A riwayar bayan da ta karanta ta ya ce ya yi shekara biyu a wata riwaya shekara hudu. To riwaya mai shekara biyu ko shekara hudu duk riwaya ne wanda aka karɓo su daga sanadi na sai Abdullahi ibn Abbas Allah shi kara masa yadda. Wannan kuma riwaya ce wanda Ibn Kathir ya kawo ta daga mujahid ibn jabar da kata da wasu malamai an gana mun da nake yi nake yi to kuma hankali na ya fi karkata akan riwayar sayyidina Abdullah ibn Abbas Allah shi kara masa yadda kai shine turjumanul Qur'an to shine anan Allah ta'ala yake ba da labarin wasma in kunta bi a'yunina wa wahyina wa la tuqatibni fil ladina zalamu wa la tuqatibni fil ladina zalamu malaman suka ce da Allah ta'ala ya ba wa annabi Nuhu alaihi salam umarni ya zarta ga jirgin kuma ya karbi addu'ansa ya nuna masa tabbas wannan al'umma za a halaka ta annabi Nuhu alaihi salam sai tausayi ya kama shi kuma shi ne yayi addu'a a kansu a baya amma da ya shige mutanen sa ne kuma ya san bushin Allah in ya tashi Allah ba ruwansa da su sai tausayi ya kama su sai yana kamar zai janye addu'arsa kamar zai sake cewa ya Allah to dina ya sai inda dan ne a yace musu Allah sai ya rufe masa wannan hanyar ce wala tuqatibni fil ladina zalamu to yana riya wannan a cikin zuciyarsa kamar zai fada Allah na ya bi Allah Allah ce a'a ya don kar ka fada abin da kake so ka fada kar ma kai yayayya kar ma kai utsu kar ma ka nemi a rongo ma musu innahum muqraqun alqawli an zaka akansu cewa lalle su za a halaka su lalle su za a tafiyar da su zama babu sai daga nan Allah ubangiji ta'ala yake cewa wa yasma'u al-kul wa yasna'u al-kul fa sighatu al-mudari a maimakon wa sana'a al-kul domin mudari ne amma kuma Allah ta'ala mazi ne amma Allah ta'ala da yake kawo mana labarin hikaya sai yayi amfani da mudari an gane da cewa kamar hikaya ne ke bawo sai ga shi nan annabi Nuh alaihi salam ya tashi yana tsatsaka girgin yazo da mubari dan saboda ka tsawara wannan tsaka a gaban ka amma yana ce wa sana al-kul kaga ta riga ta wuce ba za ka tsawara ta ba amma yanzu Allah ta nake suka tsawara ta a gaban ka kamar kana ganin sa yana gaban kai lasna al-kulka yana tsatsaka wannan jirgin da hannunsa shine kafinta shine injiniya kuma cikin ikon Allah ta'ala ba shi da mataimaci ko daya ba wanda ya taimaka masa a wajen yin wannan jirgin to haka yana yi haka yana yi ba ba hutawa in kaga ya bari ku zai je koma wa al'ummarsa ya sake karantar da su ya kira su in ya gama karatunsa ya gama abin da yake na ibada ya zo ya ci gaba da inda ya tsaya na aiki haka yake yi haka ya ɗauke shi shekaru ne ubangiji ta laice wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru yayin da yake sassakawa yake yi duk lokacin da wasu al'umma wasu daga cikin mutanensa sun zo wucewa a kansa sai su yi izgiri da shi sai su yi wasa da hankalinsa sai wai wai wai hakan ne ka koma yanzu daga annabi daga manzanci kuma ka koma kafinta me ya hada ka me ya hada ka da kafin kinki an gane abin da nake nufi shine izinin da suke masa ba kai da kana kana ga mana kai annabi ne manzo ne kai malami ne mai kira zuwa mai kira mutane zuwa ga Allah mai da'awa kuma kai ka ga kana babbasa wannan ka dauki ka dafur nan ka buga wannan kuka kai da wannan aiki me ya hada ka da wannan da Allah ga sama to haka ne ta khairo minhu an gane da kyau wasu malaman suka ce abin da yasa suna izini da shi saboda sun santa ba abin da ya hada shi da kafitanci shi ba kafinta ba amma kuma gashi yana aikin kafinta kuma annabi ne manzo da ya hada shi da wannan ai abu wasa wasu ma wasu kuma suke cewa an ai abu mamaki gashi alama yana gaya mana wai zai yi jirgi na ruwa wa in yayi da mutane wanda sun bi su sun imani za su shiga cikin ta wai za su tsira wanda ba su yi imani kuma za a hallaka su wai jirgi yana yin ta kuma a rayuwarsu ba su taba kalla jirgi ba ba su taba ganin ruwa ba ruwa a wasu ambaliyar wanda ne su ne kogi ba balle a yi masa irin wannan abu wajen su babu kogi balle a yi wannan jirgi to no wannan ko menene abun wasa shi ce ai wannan ya zama kamar wasan yara zaka kera mana jirgi a inda babu ruwa babu komai sai su maido abonsa wasa da hankali ne su yi da shi shine ma'ana wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min annabi nuh alaihi salam sai ya amsa musu yace da su in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu inda za ku inziri da mu ku yi wasa da hankalin mu a yanzu yanda kuke wannan aiki ku ba damuwa lokaci ne it's a matter of time lokaci zai zo ya kare mu kuma abin da mun faɗa zai tabbata za mu tsira a wancan lokaci kuma za ku ga mu kuna sama ko kuna ƙasa Allah zai hallaka ku a lokaci kuma mu za mu yi dariya a kan ku karo minna fa inna nasqaru minkum kama tasqaru fa sawfa ta'lamu da sannu ba za ku sani sani na haƙiƙa da ku dai wata kila ilmul yaqin ne kuke da shi in ba ku yarda da abin da na faɗa muku amma akwai lokacin da zai zo muku ya zama ta muku ainul yaqin da za ku ga wannan jirgin ta ƙare wanda suka musulunta da ne sun shiga a cikin ta kuma sai ku motsa gaba kuma sai ku ga idan ku haqqul yaqin dama akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin da yazo da kila ilmul yaqin kuke da shi to za ku je gaba za ku ga da idan ku ainul yaqin sannan kuma lokacin da ruwa zai fara da na sama da na ƙasa a lokacin kuma hankul yaƙin zai yi zo kuma lokacin imanin ku ba zai taɓa yin amfani ba an gada mu da nake nufi ba sau ba ta alamo da sannu ba za ku sani mai ya ɗihi azabu yukhzihi wanda azaba zai zo masa ya kaskanta shi malaman luka suka ce wannan mantin nan ism ne mawsul bi ma'ana allazi to in ya zama ism mawsul ne sai ya zamanto maf'ul ne bihi na ta'lamuna an gane da kyau fa sama zama ma'ana fa sawfa ta'lamuna alladhi ya'tihi al'azab da sannu za ku san wanda azaba zai soko masa wasu malaman suka ce ta iya yi wa man din nan ta zamanto shakhsiyya sai zamanto ma'anan aya da sannu za ku sani wane ne a cikinku wanda azaba za ta sauko masa ku ko mu a wancan lokaci gaskiya za ta bayyana kana abin da nake nufi fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabu wane ne azaba zai zo ya same sa yukhzihi ya kaskanta shi ya wulakanta shi wa yahullu alayhi azabu muqim kuma azaba madawwami na kiyama kuma zai jira ta kuma ya sauko a kansa a gobe kiyama azabar duniya na kaskanci da wulakanci za ta same shi daga nan kuma in hallaka in hallaka shi ya mutu can kuma ya hindu alaihi azabun muqim azaba madawwami shine azabun mutum jahannama sai same shi za ku sani a gaba za ku gani da idon ku ni ko ku wanda suka yi imani da ni ko da ku wane ne wanda abu zai faru da shi Allah ta'ala yace hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل حتى إذا جاء أمرنا هكذا النبي النبي نوح عليه السلام ya ci gaba da al'ummarsa da mutanensa yana ta kera ta tsaka wannan jirgin har ya kammala ta har zo lokacin da umurnin mu inji ubangiji ta'ala alƙawarin mu lokacin hallaka su yayi lokacin ya dawo kulli ajalin kitab kenan hatta idza jaa amruna har zuwa lokacin da umurnin mu ranar da muka sa lokacin da muka bayar na halaka su lokacin yayi wa farat tanuru malaman tafsiri su yi tafsiri akan wannan jumla ta wa farat tanuru me ma'anar ta tafsiri na farko shine tafsiri na sayyidina Abdullah ibn Abbas Allah shi kara masa yadda ya fassara ma'anar wa farat tanuru النور إن التنور إن أن يفسر بمعنى وجه الأرض بمعنى ثمن كسا ثمن ترقايا بمعنى الله تعالى يأذى النبي عليه السلام ألاما ألاما إن يجري ونن ألاما لو كسن هلك الأمر سيائي الله يباشي ونن ألاما ألاما إتجي إذا يأذى الروا يا فارق القلوة لجكك har ya fito saman ƙasa annabi mu alaihi salam ya ga ruwa yana tafiya a saman ƙasa da idonsa a inda yake a anguwansa sai ya san cewa alamar hallaka mutanensa lokaci yayi sai ya shirya ya saka wa'ancan a cikin a cikin jirgin su kama hanyarsu sauran kuma Allah ta'ala ya sayar da zai yi da su shi ne ma'anar wa fara tanuru a bisa da tafsiri na farko tafsiri na biyu wanda yawa daga cikin jama'ar tafsiri suna jumhur suka tafi a kansa sun fassara cewa Allah ta'ala ya ba wa annabi Nuhu alaihi salam alama dan annabi Nuhu alaihi salam ya tambayi Allah alama ya Allah idan na kammala tsafta kawai jirgin ta kare yaya zan iya sani lokacin halakar al'umma ta yayi me alama to shine Allah ta'ala ya bashi alama ce yake lokacin da tanda ta kulkura da ruwa tandan da wani wanda ana wannan mai sunan shi ana yin burasa da ita wanda matar ka tana yi a cikin gida in ta daura tukunya tandan ta inda ya kulkura ruwa ya fita kaga alaman to alaman cewa al'ummar ka lokacin halakar ta yayi sai ka shirya ka sa wa'in kun gane da kyau wannan alama ce Allah ta'ala ya ba ta malaman tafsiri suka ce matarsa wanda ta musulunta yana da mata guda biyu akwai wanda ta musulunta akwai kuma wanda ba ta musulunta ba yake ce ranar da wanda ta musulunta ta kunna wutanta an gane abin da nake tana kokarin ta dafa abinci sai wannan tandan da take daura gurasa akan ta dinnan ta bulbura ruwa daga cikin ta Allah cikin ikonsa sai ya sa wannan tandan ta kulkura ruwa yake in matarka ta gani ta gaya maka alamar lokacin hannata al'ummar ta lokacin ka yayi saboda ka shirya ka dauke su ka fita kun da da kyau shine hatta idza jaa amruna wa farat an-nur to haka kuma annabi nuh alaihi salam yake yayi yana zama a gidansa sai ranar matarsa ta kira shi take da shi ya no na ga abun al'ajabi yake ga tandan ta kulkura ruwan yake to lokacin hallaka jama'an yayi sai ya tashi yana kira wa'annan wa'annan sai ya safa cikin ku a cikin jirgin ya fita sauran kuma za a hallaka su an gane da kyau jama'a yake masa to shine in haka ya faru qul nahmil fiha min kullin zawjayn sayyid sai mun gaya masa Allah ubangiji ta'ala yake mun gaya masa shi annabi nu alaihi salam ihmil fiha ka saka a cikin ta ita jirgin nan ka saka a cikin ta daga cikin kowane bangare na dabbobi na halittun Allah ka sa kowane bangare samfule guda biyu namiji da mace wallahi fiya min kullin zawjayn ithnayn na daga dabbobin an gane da kyau wa ahlaka sannan kuma ka saka a cikin ta mutanenka iyalanka wanda suka yi imani da kai illa man sabaqa alaihi alqawl sai wanda hukuncin Allah ya riga ya gudana a kansa cewa shi kafiri ne ba bai musulunta ba kuma yana daga cikin wanda za a hallaka shi wannan koda yana daga cikin al'ummar ta sarka sashi a cikin wannan jirgin an gane da kyau wato umarni aka ba sa ya saka a cikin kowane samfule na halittun Allah nau'i guda biyu shine ma'anar zaujai kenan isnai kalmatu zawj asalin ma'anarta a larabci shine abinda baya wadatuwa shi kadai sai an hada masa wani abu na biyu kuna ganewa in aka bar da shi kadai baya rayuwa sai an samu na biyu da zai zai taya shi hira sai ya rayu da shi gida din shine bace da bace an gane da kyau wannan min fiha min kullin zawjayn qira'a kadai shine wanda ya karanta bi tanwini من كل زوجين على التبعية أو البدنية قراءة الجماعة شنو من كل زوجين اثنين شنو على الإضافة تبدي معنا ولادها والنحن فيها من كل زوجين اثنين وأهلك كما كأوك مكانك إيالنك malamu suka ce annabi nuhu alaihi salam kamar da muka faɗa a baya yana da mata guda biyu matarsa ɗaya musulma tana da ƴaƴa guda uku shine sam da ham da yasin waɗannan kuma cikin ikon Allah duk suka musulunta kowa uwarsu ɗaya matarsa ɗaya sunanta wa'ila ita ce wanda bata musulunta ba kafura kuma ɗanta sai bi hanyarta sunansa kan'an an gane abin da nake nufi ita wannan mata ita ce da Allah ta'ala ya bada labarin a cikin surat at-tahrim wa daraba Allah mathalan lil ladina kafaru ma'ata nuh wa imra'ata lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn فخانتاهما فلن يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين cikin annabawan Allah bazzani wanda Allah ya jarrabe su a cikin matan su ma wanda ba su musulunta ba annabi Nuh alaihi salam da annabi Nuh to annabi Nuh za mu same shi a gaba annabi Nuh kuma shine wanda yanzu ake bada labarin sa matar sa mai suna Wa'ila ita ce wanda ba ta musulunta ba kuma dan ta Kan'an ya bi ta to shine anan Allah ta yake ga masa cewa ka saka a cikin a cikin jirgin nan duk wanda suka musulunta daga cikin yaranka da matanka amma banda wannan matan da dan da danka so ne illa man sabaka alaihi alqawl wa man aman sannan kuma ka saka tare da cikin girgi duk wanda yayi imani da kai cikin dangin bani adama so wasu shiga wanda ya mutu wanda ya jika Allah ta'ala sai ce wa ma amana ma'ahu illa qalil amma wanda su yi imani da shi kam ba masu yawa ba ɗan kaɗan na inji Ubangiji ta'ala. Wanda suka yi imani da annabi Nuh alaihi salam mutane ne kaɗan ba su da yawa ma amana ma abokin da kale su ɗan kaɗan ne. Sai na Abdullahi ibn Abbas Allah shi kara masa raja yake cewa mutane ne tamanin. Mutane nawa? Tamanin. Duk da akwai riwayat daga malaman tafsiri da dama daga salafin wajen bayyana adadi na wanda suka yi imani da annabi Nuhu alaihi salam illa riwayar sayyid Abdullah ibn Abbas ta tafi karfi wanda take so mutane ne 80 daga cikin bani Adam maza da mata hada da iyalan annabi Nuhu alaihi salam kuna gane wa da kyau so waɗannan tabane su ne wanda daga baya bayan an tsirar da su kwale-kwale da ta samu zama ta tsaya a kan aljodai a cikin garin iraq sai suka gina wani gari mai suna dawus tamanin ko kuma madinatu tamanin shi ne i adadinsu kenan garin tamanin kuma wannan gari shi ikon allah har yanzu tara a cikin garin iraki ana nan wajen ta anguwanta waje ne wanda a sanar yake sananne ana ce da ta madinatu tamanin garin mutane tamanin su ne mutanen annabi Nuhu alaihi salam wanda suka tsira daga kwale-kwale wanda suka tsira daga azabar da Allah ta'ala ya rubuta an gane an fahimce ni qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man amana Allah ta'ala yace wa ma amana ma'ahu illa qalil wanda suka yi imani da shi ba wanda suka yi imani da shi illa in kadan sune wannan adadin da muka faɗa a yanzu bismillah ta'ala وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لرحوم رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين ما شاء الله تبارك الله ده الله تعالى ده النبي عليه السلام يا جماعة تطلع كجرجل kuma alaman da aka sa masa ya kalle ta ta zo ya gani lokacin hallaka al'umma yayi shine yace da su da jama'arsa irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha wa qala azance wanda ta fi bayyana shine wannan magana ne na annabi nuh alaihi salam shi annabi Nuhu alaihi salam shi ne ya gaya wa al'ummarsa cewa irkabu fiha wasu ke cewa wa qala ay Allah ta'ala Allah shi ne yake wa annabi Nuhu ka gaya wa mutane ka irkabu fiha to kaga muka yi haka wanda ya zama dan zagaye kadan amma muka ce annabi mu alaihi salam ya faɗa kaga wannan shakkun ne kuma alkalam ne ya zama yana shakkun ne ya ji wanda ya sai an yi zagaye ka a kai gare ka to shine annabi mu alaihi salam yake wa mutanensa wanda suka yi imani da shi irkabu fiha ku hau a cikin ta wannan jirgin bismillahi magriha halin kasancewarku kuna masu tabarruki da sunan Allah sai zaman su i'rabi bismillah innan wannan jaru majrur din muta'alliq ne bi ma'zuf hal ne muqaddar ay yarkabu fiha halata kaunikum mutafallikin bismillah ta'ala ko hau a cikinta halin kasancewarku kuna masu neman albarka da sunan Allah tabaraka wa ta'ala ku faɗi bismillahi in za ku hau a cikinta ana gane wani ko majiraha wa mustaha akwai kira'a mujiraha wa mustaha kira'a ne guda biyu domin lafazin mujiraha wa mustaha yana iya zama masa wannan zarfe zaman ko makan idan muka ɗauke shi a matsayin na zarfin zaman ne ko zarfin makan sai a karanta da ƙira'a irin majriha wa mursaha shine zarf zaman da makan idan muka karanta kamar ƙira'an nafi mujriha wa mursaha sai muka ɗauke shi a matsayin na masu zarf an gane da kyau kuma dai duk dai ma'ana guda ɗaya ku kara'a ku hau a cikin ta ita wannan kore-koren kuna masu neman albarka da sunan ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda shi yake gudanar da ita wanda take guduwa da izininsa kuma wanda za ta tsaya ma da izininsa ta gudu da izininsa ta tsaya da izininsa sabili da ka in za ku hau sai ku ce bismillah wanda shine awal nabi kenan annabi nuhu alaihi salam yana ladabtar da al'ummarsa ya koya musu dadalin zikiri na in za su hau a cikin wannan kware-kware kuma shi ne abinda Allah ta'ala ya koya mana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana idan za mu hau dabba ko za mu shiga mota ko za mu hau jirgin to mu ambaci Allah tabaraka wa ta'ala والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها ثم تذكرون نعمة الله عليكم إذ استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون an gane da kyau shine ma'ana ku hau a cikinta kuna masu ambaton Allah ta'ala kuna roƙonsa da da sunansa da cewa Allah ta'ala wanda shi yake da iko ya tafiyar da ita shi yake da iko ya tsayar da ita Allah ya sa ku tafi lafiya ku tsaya lafiya kun gane da kyau inna rabbi da ghafurur rahim lalle ubangiji na subhanahu wata'ala mai yawan gafara ne mai kuma yawan rahama malamar suka ce ku duba irin wannan yanayi yanayi na koshi yanayi na azaba yanayi da za a hallaka su a cikinsa amma duk da haka Allah ta'ala bai koshi kofar toba ba ta inna rabbi la ghafurur rahim haka alqur'ani ubangi alqur'ani ubangi subhanahu wata'ala yake duk inda aka yi magana azaba aka kawo maganar rahma inna rabbaka la sari'ul iqabi inna rabbaka la zu maghfiratin lin nas ala wa inna rabbaka la zu maghfiratin lin nas ala dhulmihim وإن ربك لشديد العقاب أن قال لك شين معنى إن ربي لغفور رحيم للي أبيجينا سبحانه وتعالى ليو الغافر عليه ليو الرحمة الله تعالى وهي تجري بهم إيشا وأن جرجين sai ta kasance bayan an hau a cikin ta an shiga ciki sai ta kasance tana gurwa da su annabi nu da mutanensa malaman suka ce annabi nu alaihi salam da ya gaba tsara ta kakaf kakaf kakaf aka ce ka sa a cikin ta mutane to ya kai shi a bakin gefe ya taba maza da hannun dama su shiga gefe mata a hannun hagu kuna ganewa da ya kammala ya zo wajen tsarin dabbobin su mai tsara su haka dai yana tsara kowace halitta can wanda ya zo zai shiga ƙarshe shi ne dace ana matsa ya shiga ya sa ƙafansa na gaba kwace hannunsa ne na gaba ƙafa ne na gaba ko hannu ne ɗaya ko wani daidai to da ya sa hannunsa na gaba to na bayan sun ƙi shiga yana ce ka shiga yana ce haka da baya sun shiga kashi har yake da shi udkhul ya mal'un ka shiga mana ya kai tsinan ne sai ya shiga ashe da ya shiga a bayan sa tsinan ne babba shine iblisa dama iblisa ne ya hawa kansa ya hana shi shiga to shine da aka ce udkhul ya mal'un to kalmar mal'un sai ta bada dama iblis ya shiga annabi ne yana bincike sai ya ga iblis a cikin kai cikin wani da sifar wani da ke yawan mana ke kai kuma da kai na gazo kai da iblisa ne suke kuma ya hada iblisa da mu iblisa da ya jawo mana wannan bala'i yake to ai kai ne kake wajaki ka shiga ya mal'un to a duniya na akwai mal'un ne kamar ni yake to mal'un din da ni da mal'un kuma na shiga yake to ai na fada wajaki ne ba ma kai na fada ba yake ko kai mal'un ne a cikin tare da jaki sai dai zaka fita yake to kai hakuri ka bar ni in koya maka ababai guda biyar wanda da su nake hallaka bani adama ka bar ni in ga maka wa'annan in ƙara ma ilimi akan abubuwa guda biyar annabi ne yake musu ka gaya mace ce a'a na fasa ba zan gaya maka duka biyar ba amma zan gaya ma guda uku yake ku ko uku ka gaya min Allah ta'ala sai yayi wa annabi Nuhu alaihi salam ya ce ya nuhu karka karka karbi guda uku karka ce kar ya baka guda uku ya baka guda biyu wanda ya ɓoye su na ƙarshe su ne ya gaya maka guda uku daga baya ana gaya maka su to sai ki gaya mun guda biyun nan wanda ka koyi ce to to guda biyun su ne wanda da su nake yawan hallaka bani adama cutar farko ita ce hasada yace ya nuhu ka sani da hasada na hallaka kaina an ce kai wa adam sujada nake ni na fisa ta yaya zai zama shine a gaban ni a baya na yi masa hasada hasada sai na samu mata ta zama min bala'i saboda ka da ita wannan hasada nake yawan hallakan bani adam kun je dai cutar farko cuta ta biyu yake kodai yake da kodai na so in hallaka adam alaihi salam baban ku Allah ya ce da shi karkaci daga wannan bishiyan amma sai na kodai karkaci yadda zai ci kuma sai ya nemi ya ci fa akala minha yake saboda ka da hasada da kodai sune manyan manyan makamai da nake da su wadanda nake halaka bani adama idan mutum na bi sa ta hasada bai ci galaba ba su zanzo masa ta hanyar kodai ya kodai shi da abun duniya ya kodai shi da abun da yake hannun mutane ya kodai shi da wannan ya kodai shi da wannan ya manta da Allah ya manta da addinin sa ya manta da wannan a wancan lokaci na riga na ribance shi an gana wanda nake nufi da ya gama faɗa masa yana kokarin su ce ko ka faɗa musu wallahi ba za ka zanna ba wannan jirgi ba na iblisa ba sai ya kore shi da bai ya fita annabi nuhu alaihi salam ya ci gaba da al'ummar sa kamar da Allah ta'ala ya faɗa wa hiya tajri bihim fi mawjin kaltibal ita wannan bishiya ta kasance a ita wannan jirgin ta kasance ta tana guduwa da su bayan ta shiga inda tana guduwa da su a cikin ruwa Allah ta'ala cikin ikon Allah cikin ikonsa da da da buwayarsa sai ya sake ruwa ruwan sama din daga sama yana ta bulbulawa yana ta zuzzuba ba a taɓa yin irinsa ba sai ita maka sama ce ita ma ita maka bijirar da naki fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir yake wa fajjarna al-ardh uyunan fantaqa al-ma'u ala amri faqdir muka bubbude kofofin sama ruwan sama ko ta ina ko ta wani bangare yana ta zubowa sannan kuma kasa ma muka ba ta dama ita ma ruwan da yake cikin ta ta ulkula shi to kaga sama da kasa kenan wa fajjarna al-ardh uyunan fantaqa al-ma'u ala amri faqdir yace wa hamallahu sai muka dauke shi shi zo da mutanensa ala zati alwahi wa lutu tajri bi a'yunina jazaan liman kana kafir wa la fatamnaha ayatan fa hal min muttaqin a cikin suratul haqqa Allah ta rage to inna lamma taghannahu hamalnakum fil jariya mu lokacin da ruwa yayi sama ruwan sama da ƙasa su karu ruwa girman sa har ya haɗe duwatsu duk girman dutse duk nisan dutse da tsayinsa ruwan ya haɗe shi inna lamma taghannahu hamalnakum fil jariya sai muka dauke ku a cikin jirgi wanda kuke guduwa linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhun wa'iya domin ta zama to muku darasi kuma masu kunnuwa masu zukata wanda za su hankalta su haddace su dauki darussa su dauki darasi daga cikin wannan abu wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal ita tana guduwa da su annabi nuhu alaihi salam da mutanensa cikin guwa da konfanta shine mawjin din da kumfanta kal jibal wato kumfan ne saboda yawansa ya zama to kamar duwatsu ba ka ganin duwatsu na hakika sai dai kaga kumfan ne yana sama kamar dutse kasancewa ruwa ya kai ruwa to hakan je wannan jirgi take sama ruwan sama yake ta zuwa ruwan kasa take ta kulkulowa annabi mu alayhi salam da mutanensa Allah ta'ala ya sa annabi mu alayhi salam ya rurrufe ta ya rurrufe ta ko ta ina ruwa baya shiga musu ita kadai da take guduwa a cikin duniya a wannan lokaci mu dasa aya nan gobe insha Allah ta'ala mu bude mu ga yadda abun zai kasance insha Allah mu ga yaya ajjaya al'ummar ta zata kasance yaya Allah zai tsirar da su yaya kuma labarin sa da ɗansa wanda bai musulunta ba zai kasance duk insha Allah ta'ala gobe za mu ƙara sashi a biyo mu zuwa gobe insha Allah za mu gama kaifa barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa kuma muka bana da wata da Allah ba kudadarsa wanda akwai kuskure Allah ta'ala ya shafe mana shi wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار